الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا ترى قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da tara ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara wato ta 2025 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka tsara suka ce haka ne za a yi muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun ɗauko bayani a aya ta hudu zuwa aya ta biyar a cikin wannan sura suratu yunus a shafi na 208 sai lokaci muna halinsa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar sai mu dura daga inda muka tashi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mulku gaba daya malam Allah ya ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa dhiya
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwa allazi ja'ala ash-shamsa dhiya wal qamara nuran والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Na'am, kamar yadda muka sani muna taɓo matsaloli da suka shafi tattalin arziki da zakka na zamani saboda irin yadda suke da alaƙa da rayuwarmu ta yau kai tsaye, ko ba haka ba. To, ajiya mun ɗauko wani bayani wanda da yawa waɗansu suna ganin cewa ai a musulunci ba a yi bayanin wannan ba, kamar abin da ya shafi zancen budget, ko ba haka nan ba ne. Wanda mun kawo cewa shi budget na asalin shi ana kallon ta inda kuɗaɗe ne suke zoma wato gwamnati to amma jiya naman ta bamu bayanin abubuwa guda biyu ba abu na farko shine cewa wato shari'ar musulunci ba ta yarda a yi budget ba da kuɗi waɗanda suke inda za a samu su na haramun kun ga yanzu kamar a ƙasar turai gwamnati cikin budget kinta akwai kuɗin da karuwai za su kawo masu gidajen giya ko ba haka nan bane yanzu har da masu gidajen luwaɗi sai sun kawo nasu to shi yasa a tsarin gwamnati ta musulunci ba yarda a ce za a yi bidje ba kuma a haɗa da gidajen karuwa a ce su masu kawo kwatanci domin wannan taimaka ma karuwanci ne da banna a bayan ƙasa shi yasa kuke ganin cewa gwamnatocin turai ba za su yarda da tsarin musulunci ba saboda mafi yawancin ababen da ke kama gwamnati kuɗi wani lokaci ababe ne na haramun gidajen giya ne gidajen fina-finan batsa ko ba haka ba gidajen dambe ta turai wrestling ko catch to ga waɗannan suna daga cikin shi yasa kullun za ku gama suna kawo wani abu wanda 'yan bariki suna ƙoƙarin kawo shi za ku ga 'yan ana zancen tattalin arziki da abin da shi ake haɗa budget na ƙasa za ku suna kira abin da ake kira peb kuna jin shi ko ba ku jin shi wani an ka tambaye shi ma misali menene peb bai iya sanin menene abin da suke nufi da shi shi fe kin nan wai abinda suke nufi abinda wato ƙasa take sabon haɓakarwa a cikin karan kanta arzikinta shine sun ka ce wai P le produit I intérieur B brut ko ba ka sun ka ce ba yawwa to kuma akwai PIB kuma akwai PNB Wasu shi PIB yana da alaƙa da abin da ƙasa take haɓakarwa ko take samu na arziki a cikin ƙasa. Shi ko yanka ce PNB shi ko yana da alaƙa da abin da ke cikin ƙasa da wajen ƙasa. Sun ka ce P produit N national brut. Kajiyar da shi ke. To shi wannan PIB kin ga masu jin yaren Ingilishi shi ne sai turawan Ingilishi ko suka juya shi abinda suke kiran shi PIB wato JDP wato JDP GDP wato Gross Domestic Product wannan shi ne na cikin gida amma ya an ka ɗauki wato eh, PNB kenan GNP suke kiran shi ko da Ingilishi to shi ko me ake nufi da shi shi ne sun ka ce gross national product to da waɗanda abubuwan ne turawa suke azawa sai su ce to ga yadda za a yi a yi budget a auna arzikin ƙasa a ga yadda za a buga mutu kuɗaɗe shi wancan na cikin gida shine abin da da larabci masu karatun iktisar suke kira annatis almahalli al'ijimali natis kamar abin da ƙasa take fitarwa almahalli na cikin ƙasa al'ijimali gaba ɗaya shi ko wancan annatij alƙaumi al'ijimali yan an ce alƙaumi shi ne national ke da wanda ya shafi ƙasa gaba ɗaya to da waɗannan ababen da ake auna abin da ƙasa take samu na arziki da yadda ake yi mata budget idan an ka ɗauki abin da yake ƙasashen waje za ku ga wata ƙasa tana da kamfani a wasu ƙasashe to har da shi ake haɗawa 'yan ƙasar sun yi karatu yanzu kun kamar ƙasar tunusiya ƙasa ce wadda yana daga cikin abin da ke bata makudan kuɗaɗe 'yan ƙasar suna fita ƙasashen waje sun yi karatu suna yin aiki kuma suna taimako ma ƙasashensu suna taimaka ma 'yan uwansu to wannan yana daga cikin abin da ake haɗawa sai a ce to arzikin ƙasa ya tashi ko ya haɓaka ko ya yi kaza to duk ba wannan ne matsalar ba inda baje yake samun matsala shine a samu 'yan zagon ƙasa muna ganewa arzikin ƙasa da za a bar shi ga 'yan ƙasa su amfana da shi bai da wata matsala to amma za ka iske mutum guda ya ɗauki abin da za a gina kamfani ɗari da su to kaga ina zancin peb ba wani peb nan babu pnb nan wani ƙaton ƙaddara na ya hallaka rayuwar mutane da dama wani a bashi jagorancin wata ma'aikata a ce duk wanda ya ritaya shi ne zai bashi kuɗaɗen shi ya haɗa kuɗin tsofaffin da suka yi ma ƙasa aiki har suka yi ritaya duk cizo ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya ya kwashe kuɗaɗen ya je ya aji makansa wannan shi ne abin da ke kamu da matsaloli a ƙasashenmu ku bari mu da zancen wani pib ko wani abu sannan su turawa idan suka ga ƙasa arzikinta ya haɓaka ta samu ta yi wato ta samu arziki mai yawa sai su yi abin su ake ce ma devaluation sai su karya kuɗin ƙasar sai su ƙara ma nasu da daraja sai su su kwashe arzikin namu kuma wani lokaci tare da shugabanninmu ake wannan aikin da haka ku bar cika mu da turanci arziki Allah ne masa albarka idan kuna tashi tsaye bai dace wani abashi ya dauki arzikin kasa ba bai dace ka dauki arzikin kasar ka ba kuma bai dace ka yadda a karya tattalin arzikin kasar ka kuma bai dace ba a ce an yi budget a bar waɗansu su kwashi kuɗi masu yawa su gina gidaje ba tare da wani dalili ba a'a a sa dukiyar nan inda ya dace sai ku ga ƙasa ta zauna lafiya duk inda kun ga Allah ya sauko da albarka wallahi adalci yake yi amma dan kana ikirarin kai musulmi ne kaza azzalumi wallahi Allah ba ruwan shi da azzalumi wannan shine gaskiyar lamari ya kamata mu dawo mu daina cika kanmu da surutu da wani abu lalle an san yin daidai 100 bisa 100 sai Allah amma a kwatanta akwai masu kwatantawa ko ba haka nan bane to Allah ya ba mu iko malam mu bar wannan bayanin haka mu sake shiga cikin karatu in ya so sai gobe a shiga cikin mas'ala sabuwa نعم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون
Na'am, kamar yadda muka faɗa jiya Ibn Ashur da ya zo a wajen munasaba ya ce wannan dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, amma wannan dalili ne kuma yana haɗe da nuna ni'imar Allah a gare mu, saboda nuna cewa Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shidda ko baka da bari ko Allah ya daidaita akan al'arshi. Dalilai ne na ƙudura ta Ubangiji, amma wannan baya nuna an sadar da wata ni'ima zuwa gare mu to yanzu kuma sai aka kawo wani dalili wanda ke nuna cewa Allah shi kadai cancanta abota masa kuma yana da wata alaka da wata ni'ima wanda take da alaka da mu kai tsaye mun gane wannan ko huwa allazi mun kace Allah shi kadai ne an kawo allazi don a nuna shi kadai ya kadaita allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shi ya sanya kasa ta zama wato ash-shamsa rana ta zama tu diya'an wadda ta ke ɗauke da haske mai sinadari ya mun yi bayanin wannan an gane ko asalin shi mun ka ce ziwa'an ne daga za'a ya zu'u an gane ko ziya'an imamu ƙungul ya karanta ziya'an ko ba haka nan bane to haske ne wanda yake yana da yana ɗauke da sinadari wanda kun ga muna faɗa cewa in za a yin budget yana daga cikin ma abin da ya kamata a kula da shi haƙoƙin da 'yan ƙasa suke bin wasu ƙasashe a duniya ya kamata a sa wannan in za a yin bajet sararin samaniya kudin da ake samu na jiragen da ke ƙetarawa suna bi su ma a sa su ciki mana kaza a sa shi ciki kaza a sa shi ciki sai kuga ashe ba wani abu bane kawai zalunci ne ke sawa abin baya isar jama'a Allah ya kyauta wal qamara nuran sannan Allah ya sanya wata ya zama to haske muka ce akwai bambanci tsakanin ad-daw'u da mi da an-nur kaga shi haske bai dauke da sinadari amma shi abdau ya dauki na dauki sinadari ga shi kuma wato abdul abdul mummuni diyof ya gano lokacin da yake yin bincike cewa zai gano alaka tsakanin hasken da ke cikin rana ya kawo wuta ta lantarki hatta da turawa da wasu lokacin suka bai da hankali bisa abin da yake yi amma da ya fara aiki aka fara ganowa sai kasar jamus ta shiga ta taimaka aka yi aiki tare da shi yanzu da abin ya tabbata gashi shi kenan sun suke amfanuwa da shi amma kuma sun ki ba da haƙƙin shi wannan bawan Allah ya kamata gwamnatin Nijar ta tashi tsaye eh a tashi aje kotuna da duniya ba su da dalilin da za su yin wannan yanzu inda su ne suke da wannan yanzu kamfanin Marsandi shi ya kirkiro system na ABS da kuma kwancewar mota a duniya in tana gudu Marsandi sun ka kirkiro wannan sun yi brevetation shi ba wanda adda izinin ya amfani da wannan fasaha sai dai ya biya su in ma zai yi din to amma mu yanzu gashi wani dan Afirka ya kirkiro abinda duk duniya tana amfanuwa da shi suna can suna buga wato fano solar miliyan nawa a shekara kuma ba sa biyan kodala kaga wannan zalunci ne ya kamata a yi lissafi tun kudin da suka suka suka lokacin suka fara bugawa su su hiddo haƙƙin mutane eh su hiddo haƙƙin ƴaƴan mutane eh wannan shine wa qaddarahu manazil Allah ya kaddara ba wata masauki ya sanya mishi masaukai kenan an gane ko wuraren da yake sauka an gane ko waɗansu malamai kamar yadda muka kawo ibnu jarir al-tabari yace waɗansu malamai sun ce kenan kamar wata shi kadai ne yake da manazil rana ba ta da manazil wasu malamai suka ce a'a watan yana da manazil ita ma rana tana da irin nata manazil to amma tunda an faɗi ɗaya ɗin ba sai an kawo ɗaya ɗin ba tunda kowanne daga cikin su yana da tashi hanya ko ba haka nan bane la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun lita'lamu adada sinina wal hisab dan kusan lissafin shekaru wal hisab kuma da kuma lissafi lissafi na mi lissafi na tafiyar wato rana da wata idan kun ka san lissafin su to ta nan za ku san lissafin ai adadin shekaru to al hisab shi ai adadin shekaru cikin lissafi yake ko ba haka nan bane a in an ka lissafa ba ai lissafa adadin shekaru to da yasa Allah bai ce ba lita'lamu adadal hisab ba ai an ka ce al-hisab sirina suna shiga ciki to me yasa ce lita'lamu adadas sirina ko sai ce wal hisab da kuma shi lissafi kusan adadin shekaru kuma kusan lissafi ka gani wanda bai sani zai ce to nan shine wato an kawo khas sannan an ka kawo ni a yana daga cikin ɗabi'a ta alƙur'ani wani lokaci ya kawo am sannan ya kawo khas wani lokaci ya kawo khas sannan ya kawo ya kawo am ka riƙe wannan da kyau dan ta azuma da irin wannan shubha Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu sace wa'budu rabbakum kaga irka'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku shi ruku'i ba cikin ibada sujada ba ta cikin ibada sai an ka kebance su saboda wata miza da suke da ita to wani lokacin kuma sai ce tanazzalul mala'ikatu sai ce ni war ruhu mala'iku suna sabka da kuma ruhu waye ruhu jibrilu shi ba mala'iki bane eh mala'iki ne to me yasa ba an to wannan saboda an nuna maka inaya to da yace li ta'lamu adada sinina dan ku san lissafin shekaru shine kwarar karshen makuran lissafin da muke yi idan muka fara domin za a fara lissafi ne daga yini ko ba haka nan bane dare da yini yanzu da an ka zo akwai na'ura irin wannan akwai agogo agogo yana farawa ne da second ko da tiyar su yake farawa sannan a zo zuwa ga second ko second second 16 su bada minti daya ko ba haka nan bane minti 16 shi kuma ya bada awa daya su kuma awa goma sha biyu su bada yini ko su bada dare ko ba haka nan bane awa 24 su bada yini daya yini bakwai su bada sati daya ko ba haka nan bane kwana talatin sati hudu da kwana biyu kwana talatin su bada mi wata daya wata goma sha biyu su bada shekara haka ne ake taqsimul awqat li ta'lamu adad as-sinina to sai kuma yace wal hisab saboda ba lissafin shekaru ɗaya muka yi ba a'a akwai lissafi na idda ko ba haka nan bari shi yasa sai ce wal hisab ko wani irin ma lissafi akwai lissafi na bashi wane na bin wane bashi kaza tana yiwa bai kai shekara ɗaya ba shi yasa ce wal hisab duk lissafin da za ku yi aljinsiya ce ai wa jinsul hisab mun ji wannan da kyau tau ka aima alqur'ani hawan kawara ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba sai don gaskiya sai don tauhidi ina fata ana fahimta ka kai da kanka in ka dibi wannan tsarin ka san kafin ka zo akwai wannan tsarin ka san wannan tsarin an gina shi ne akan ilimi da kudura ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq sai Allah subhanahu wa ta'ala ce yi fassilul ayati liƙaumin ya'lamun sannan kuma akwai ƙira'a nufassilul ayati liƙaumin ya'lamun jiya duk mun yi bayanin wannan haka ne ko ba haka ba mun kawo ƙura ɗin da suka karanta bin nuni da kuma wanda suka karanta bilya ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da hafs da yaqub sun karanta yufassilul ayati Allah yana rarrabe ayoyi li qaumin ya'lamuna mun kace ga mutanen da suke da sani don su ne suke fara sani sannan su sanar da wani sannan su ne suke amfanuwa da su ba wai don saboda kawai don malamai ne an saukar da alqur'ani ba in kuma an kace nufassilul ayati a qira'a ta sauran qurra shine cewa ana rarrabe ayoyi muna rarrabe ayoyi musu Allah annunu litta'zim dama akana lin-nasi ajaban an auhayna nunun ne nufassilul ayati yufassilu al-ayati kuma yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an to kuma yufassilu al-ayati ba wata qira'a wanda bata dace da alqur'ani sai dai in baka sani Allah ya gane da mu na'am ajiya mun kawo bayanin da imamu imamu suyuti ya kawo kan zance ilmul hisab da kuma yadda malamai suka tattauna akan wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna cewa ana iya isti'ana da ilimin hisabul falaki amma ba a dogara da shi ko ba haka nan bane wajen ganin wata mun kawo wannan matsala abu gudanin manta ban kawo ba shine kasashen da ake yin wata shidda ana yin rana wata shidda ana yin wato abin nan duhu al-qutbayn da ake kiran su biladul qutbayn sune le pays pol pol da faransanci an gane ko p o ina ganin l e haka yake pol yawwa waɗannan ƙasashen to su yanzu ya za a yi ya za su yi azumi ya za su yi sallah sai aka ɗauki wannan matsala sai aka kai ta saudiya da aka kai ta saudiya sai aka ce a kai ta majalisar malamai ta duniya a makka rabitatul alamul islami ba su ce a kai ta can makka ba saboda wanga matsala ba ta shafi saudiya ba ne kaɗai ta shafi duk duniya ne sai aka zauna aka kawo malamai aka tattauna sai aka ce waɗanda suke da irin waɗannan wuraren to yanzu abin da za su yi shine suna da dama guda biyu game da azumi an gane ko in sun ga dama su kaddara awowi su ce to daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a zamana a yi ittifaki shine lokacin azumi lokaci kaza zuwa lokaci kaza shine lokacin shan ruwa an gane ko ko kuma a'a a dubi ƙasar da take kusa da su mai iyaka da su wadda take ganin rana ta da faɗuwarta sai su yi aiki da ganin wannan ƙasar ganin ranarta da faɗuwarta me ya dalilin kuma malamai sun ka ce saboda su ba sa gani in yini ne in rana ce sai dai kawai ka zo da daddare da rana in ka yi awa biyu goma sha biyu kana aiki sai ka zo kawai sai ka ja windo ka gyara sai ka yi makanka duhu sai ka kwanta sai ka sa lokacin tashi haka ne suke rayuwa sai aka ce meye dalilin ku suka ce mu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace suka ce dajjal zai da ya bada labarin dajjal yace yinin shi guda yana kamar mi yana kamar yini guda irin namu na duniya yini guda kuma kamar sati yini guda kuma kamar wata yini guda kuma kamar shekara sai suka ce to idan wannan halin ya zo ya za mu yi sallah sai ce ku kaddara mata lokutanta da wannan malamai sun ka hitar da bayani ba zamanin na aka yi a ci tuwo a ƙoshi ba a faɗi abin da ake su shi yasa ɗaliban ilimi ina kira zuwa gare mu nan da kuke ganin mu dukkan mu ƙananan ɗalibai muke in ka ga mas'ala baka san abin da ake nufi da ita ba bari saurin ba da amsa dan yanzu zamanin internet muke kaga wani na nan na jiran kada ma shi na sauraron ka jiran ɗaya suke su ka faɗa rami ki buɗa ma fita sai ka tuka ba da amsa ba ba daidai ba no no no kuma babu ayat da ta ce ko hadisin da ya ce dole in an kai ma tambaya yanzu sai ka ba da amsa ne ko akwai ta da haka an ke ba tambaya ba gane ba ce ina zuwa sai na yi bincike ko a kai ta wajen waɗansu malamai ni ɗalibi ne dole ne sai na ba ta amsa wallahi ɗaliban ilimin bai hattara wannan ilimin amana ce ko ba kai kuma duniya ba to ai za ka ji gaban Allah kai ba ka ji tsoron haɗuwarka da Allah dambi na sai na ba ta amsa a akwai malamai kuma a yi bincike ba wai suna akai a ba da amsa irin yadda ake so ba ku dibi yadda an ka ce majma'al fiqh islami sai an haɗa malamai na duniya wata matsala sannan a ba da amsa kanta amma kai kana nan zamne ƙasar ku ko littafi uku baka da matsalar da sai an bincika littafai dubbai a zaka a ba da amsa kawai ana zaune ka buɗe hili gidan radio ana ja a kira ka eh ana ga harta malam muna da tambaya kai tsaye ka rinka saki sai sun zo sun halaka ka gaban za Allah ya kyauta qala mu je aya ta gaba inna fi ikhtilafil layl in إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون نعم كما يد muka sani cewa muna farawa da ilmul munasabat don saboda nan waɗanda ayoyin za ku istibawa wasu asbabun nuzul karkashin su ابن عاشور يتي استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير wato wani dalili ne na daban wanda Allah ya ƙara kawowa wanda yake nuna Allah ya kaɗaita bil khalqi da yin halitta wa taqdiri da ƙaddara al'amura wa huwa istidlalun bi ahwali dawi an gane ko wato Allah yana ba da misali wato akan halin haske wa zulma da kuma duhu wa ta'aqubul layli wan nahar da tafiyar dare da yini wa fi zalika ibratun azima wannan yana nuna cewa mi akwai ibra an gane ko ma'ana akwai abin lura mai girma wanda yake nuna Allah subhanahu wata'ala shi ke tafiyar da al'amura haka ne ko ba haka ba eh tafiyar da dare da yini ranan nan wa yake sa ta tafi wata wa yake sa shi ya tafi wa yake kawo dare wa yake kawo yini idan Allah bai kawo shi ba akwai wanda yake kawo shi to shi kenan qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi babu kenan wannan yana nuna Allah nan da yake wannan abu shi kadai kuma shi kadai ya cancanta abota masa ba sani ko mun fahimta ba wannan ilmul munasaba kenan a wajen wato ibnu ashur sannan kuma a cikin littafin abin nan littafin darus sahaba na abin nan tanasukul ayat sai suka kawo cewa nanan ga Allah subhanahu wata'ala ya nuna wato mulkin sani nuna mulkin sani yake yi na cewa shi kadai ne yake da ikon tafiyar da al'amura domin shi yake kawo haske da yini da dare ba wanda isa ya kawo wannan ina fata an fahimta to waɗannan dai ko su mun ka kawo cikin ilmul munasabat sun isa inna fi ikhtilafil layli lalle tabbas a cikin sabawar dare an gane ko wan nahari da yini kalima ta ikhtilaf asalinta da ha'un ne da lamun da fa'un khalafa ya shine ya mai ma wani abu ko ba karan bane to sai an ka ce an ka ƙara alif da ta'u sai an ka ce ikhtalafa kamar khalaqa ya sai a ƙara alif da ta'un a ce ikhtalaqa to hakan ga qatala yaqtulu iqtatala khalafa ya ikhtalafa sai an ka ce yakhtalifu ikhtilafan mun gane wannan da kyau to inna ikhtila inna fi ikhtilafil layli Allah ce lalle a cikin saba wa dare wan nahari da yini mai jalali ne ce bizhabi wal maji'i ko bizhabi wal maji'i ha masu masu yin yaren larabci bizhabi da ake ko bizhabi zahaba yazhabu zihaban ne ko zahaban masu larabci eh zihab ana da makacce mini zahab shi ne masar ba zihab ba ha? yanzu ya gashi an rikici aka ce an kuma cin kamus shi dai al'ur'ani abin da ya ɗauke shi zahab Allah ce wa an zanna mina sama'i ma'an bi ƙadarin fa'askan nahu fil ard wa inna ala zahabin bihi da ƙadiru wanda shi ne zarafin ƙur'ani mun gane ko? to bizzahabi kenan wato cikin sabanin dare da yini ta fuskar tafiya wal maji da kuma dawowa wannan ya tafi wannan ya dawo waz ziyadati wan nuqsan da kuma da duwa ƙari ko az-ziyada shine ƙari ko wasu na cewa da duwa wan nuqsan da kuma wato ragewa ko tawaya an gane ko wani lokaci lokacin sanyi sai dare yayi tsawo yini ya gajarta lokacin zafi yini yayi tsawo dare ya gajarta wa ma khalaqallahu fis samawati da abinda Allah ya halitta a cikin sammai minal mala'ikati ko min mala'ikatin yace na mala'iku wa shamsin da rana wa qamarin da wata wa nujumin da taurari ko tarmamu wa ghairi zalika da wani wannan an gane ko shine wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi mai jalani sai ƙara fa'un wai wa fil ardi da kuma abinda Allah ya halitta a cikin ƙasa ko kuma ka ce ƙasai intabe nan aljinsiya ce ƙasa bakwai muke da su duk abin da an ka halitta a cikin suwa ya halice shi Allah sai ka ce wal ardi da ƙasai sai ka huta amma qur'ani bai taba kawo jam'i na ƙasa ba amma akwai shi a cikin larabci al arduna jam'i na ƙasa al ardu sannan akwai arad da al hamza jam'i ne na ƙasa amma Qur'ani bai taɓa amfani da shi ba saboda akwai hikima ta balaga cikin Qur'ani akwai almailu ila takhfiful lafzi wato amfani da kalima mai sauki tunda suna mufradi a larabci in an ƙara mishi aljinsiya ya koma jam'i shi yasa Qur'ani bai taɓa amfani da jam'i ba na ƙasa babu inda Allah ce al-arduna cikin abin cikin Qur'ani babu shi in dai Qur'ani ne da Allah ba mu sani ba sai dai in wani Qur'ani da an ka kirkiro an gane ko to wafil ardi kenan da abin da ke cikin kasai min hayawanin na dabbobi wajibalin da duwatsu wa biharin da tekuna wa anhar da koramu wa ashja da itace ko bishiyoyi wa ghairiha da waninta la ayatin an gane ko wannan shine ismu wato abin nan inna kenan shi fi ikhtilafin laili wan nahari shine asali khabaru inna sai anka anka jinkirta shi dama qur'ani yana amfani da wannan a cikin baqara sai ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha wa basta fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah was sahabi al-musakhkhar bayna as-sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqiluna asalin magana wato la inna la ayatin fi khalqis samawati wal ardi asalin magana kenan amma sai an kai at-taqdim wa ta'khir saboda sai an faɗi waɗanda abubuwan manya manya masu ban mamaki sana'a ce ba la ayatin lalle akwai ayoyi dalalatun kaga da maka ce dalalatun ko dilalatun ko dulalatun duk ana cewa musallasul lugawi muttahidul ma'ana addalalatu addilalatu addulalatu to dalalatun akwai ayoyi tabbas dalilai ala qudratihi ta'ala wanda suke nuna lalle Allah yana da cikakken iko amma wali qaumin ga mutane yattaquna waɗanda suke jin tsoro sai kawo ha'un ay yattaquna huni don ba ake ma wannan ha'un waɗanda suke jin tsoron Allah fa yu'minun sai su yi imani mai jalalaini yace khassahum bizikri me yasa Allah ya ce su akwai ayoyi ga abin nan ga masu tsoron Allah ya ce khassahum bizikri Allah ya keɓance masu jin tsoronsa li annahumul muntafi'una biha domin su kare ke amfanuwa da ita Allah ya kafa ayoyi ga kowa duk waɗannan abubuwan da Allah halitta ai suna nuna Allah subhanahu wataala ya yi su don ya nuna mana kudrar shi amma wa yake amfanuwa da ita da ayoyin masu jin tsoron Allah yanzu aka iske bature ya karanta science ya zan professor ya san dan adam ciki da bai yadda ka san ana kwance mota a yi mata ɗai-ɗai-ɗai haka ke ganin jikin ɗan adam amma har ya ƙare rayuwarsa ya zan profesa wanda babu irin shi a duniya bai tunanin waye wannan halittar mai don mamaki sai ya mutu kafiri ya tashi gaban Allah bai san ya gane halittar Allah ba bai gane wanda ya halicce ta ba shi ya gane akwai shi amma bai san waye ya yi shi ba ka kusa akwai akwai akwai gigita cikin wannan shi yasa wannan system da ake koya ma ƴaƴan musulmi la tun daga sai ko mu ce tun daga jardin d'enfant nursery school primary school har akai professor a ce ƴaƴanmu suna karanta geography da istuwa da duk wani abu amma ba a faɗa musu wane ne ya halci wannan abin da ake karatu wannan shi ne ilimi ka karanta ƙasa da abin da ke hitowa cikinta har ka zan professor ka ƙare amma baka san wanda ya yi ƙasan ba kai wani irin gigitacce na ka karanta ɗan adam da irin yadda jikin ɗan adam yake ko ka karanta biology ka karanta waye ka san professor kuma baka san haba subhanallah wannan ai an kai an kai karshen jahilci an kai karshen jahilci abin yayi yawa in karanta abu ciki da waje in san shi ciki da waje kuma a ce ban ku diba saboda turawa sun zan gigita tufa yau idan mutum zai karatun kwamfuta sai an faɗa mai wane ne kirkiro kwamfuta a duniya wanda kirkiro ta fa amma yau ka karanta dan adam hakka zan profesa a ilimin dan adam amma wai hakka kare hakka mutu baka yi karatun wane ne halitta dan adam kai babu ruwanka wani irin ta'addanci ne wannan to don haka wallahi a koya mai ƴaƴan musulmin Allah saboda wannan duniya yau kana iya barin ta amma alhamdulillahi rabbil alamin yau ga profesoshi waɗanda sun yi ritaya sun dawo suna koyon karatun sallah sun yi sa'a wallahi sun yi arziki Profesa sai gani yanzu mutum ya ƙare aikin gwamnati ya yi turancin ya yi abin ya yi turai ya yi amerika ya dawo bai iya fatiha ba ya ce yanzu zai dawo ya koyi karatun fatiha a koya mishi sallah wallahi ya yi arziki to yanzu mun yi sa'a kenan sannan matasan mu yanzu ba haka suka tashi ba sun tashi da karatun qur'ani kuma sun tashi da boko dama shine baturi yake wa gudu a hada biyu din kuma hada su za a yi da izinin Allah mu yaƙe shi da tauhidi kuma mu yaƙe shi da yaren shi ba shi kenan ba don haka akwai ayoyi ga wanda suke jin tsoron Allah don wanda yake jin tsoron Allah ya san bai yiwa ya ga halitta ce haka kawai ita yi kanta halitta ba za ta yi kanta ba akwai wanda ya yi ta wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid ba ba haka nan bane don haka akwai ayoyi ga masu jin tsoron Allah Allah ya sanya mu da cikin masu jin tsoron sa sai malai Allah ya ce innal ladina إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون نعم كما يدمك يتفيا ذكرته kafin mu je gaba da Allah ce la'ayatin liƙaumin yattaqun za ku ga malamai suna samun wato fassara kusan guda hudu a ƙarƙashin irin wannan muna ganewa sai su ce la'ayatin akwai ayoyi liƙaumin yattaquna ailil muttaqina nan ba fi'ilin an ka hankalta ma ba an gane ko wani lokaci fi'ili in an kawo shi ba shi ake so ba sifar ce ake bukata jiya na ka misalin wannan قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اصل قل هل يستوي العالمون والجاهلون ake so a ce mun gane ko kuma la'ayatin liqaumin yattaquna Allah ko kuma la'ayatin liqaumin yattaquna an-nara ko ko la'ayatin liqaumin yattaquna azab Allah ko ko la'ayatin liqaumin yattaquna al-ma'asi kaga wani duk sai ya zo sai shi fassara da wannan yasa in an shafe za a kaddara maf'ulin ne gwargwadon abin da hali ya basuwa mun gane wannan ko da haka in ka ji wani ya fassara ba yadda ka saba ba kakka ce yayi kuskure tambayi shi dalilansa yana daga cikin abin da zai sa mu samu saukin al'amura mun gane wannan ko to shikenan innal ladina la yarjuna liqa'ana mai abin nan ibnu ashur yace hadha isti'nafu wa'idin isti'nafu an sake maimaitawa an fara wa'idin narko tsoratarwa kirgici lilladina lam yu'minu bil ba'th ga waɗanda ba su yi imani ba da za a tayar da su wala fakkaru fil hayatil akhirah kuma ba su yi tunani ba game da rayuwar lahira walam yanzuru fil ayati kuma ba su yi kallon ayoyin da Allah ya kafa ba sai ce na sha'a an istidlali alama kafaru bihi min zalika jam'an bainal istidlali munasibi li ahli al'uqul wa bainal wa'id munasibi lil mu'ridina anil haqq nan Allah abin da ya sa kawo wannan yace Allah ya hada ne akan ba da dalilai ga mutanen da suke tunani da kuma ba da tsoro ga mutanen da suke kau da kai daga gaskiya kasan idan aka yi maka wa'azi aka baka hujjoji da dalilai ya kamata ka yi sai ka kau da kai kace kai babu ruwanka sai a ce maka to akwai wutar jahannama ko ba haka nan bane shi yasa mutane kala kala ne akwai wani wa'azi yana tafiya da shi ko ba haka nan bane akwai wanda wa'azi bai tafiya da shi haka ne ko ba haka ba eh haka ne haka rayuwa take tafiya shi yasa waɗanda aka masu imani duka waɗanda duka ga sun bi annabawa mutane na waɗanda masu sauƙin hali da an ce Allah ya ce aka ba su hujja sai su ce sami'na wa ata'na wasu ce a kai na wani malamai in kun bi su sune za su kawo na matsaloli cikin ƙasa no no no no no ana nan ana nan sai al'amarin Allah shi zo sai ga mutum yana cewa a bar shi ya gyara ka gyara bi haka su fir'auna sun kai ta yi da an ka zo ma fir'auna da ayoyin Allah Allah ya ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina idahum minha yadhakun shikenan faƙaru a nu'minu libashirai ne mitlina wa ƙaunuhuma lana abidu waɗannan ƙarƙasan tutun amma da azaba Allah ta zo sai kaga sun dawo suna son a bar su yi imani kuma lokaci ya riga ya wuce shi yasa in kaga mutane na dariya ka kana bin Allah kana bin Qur'ani kana bin sunna kana akan tauhidi wallahi ga ka damu haka an kai mu annabawa wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un duk wani tambadadde na duniya duk wani kahiri na duniya radda Allah ya damke shi shi ne abin tausayi. Wani shi ne ƙa'ida, in ko kana son ka san hujja ga fir'auna nan, hatta idza adraka hul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min al muslimin kaga wani fir'auna yace musuluncin ga da ka samu arha fir'auna yayi bidatai ruwa da ruwan hada saboda lokaci ya riga ya kure mun gane ko to kenan tunda Allah ya ba da dalilai da suke nuna cewa shi ne Ubangiji ya cancanta a bauta masa, to waɗansu kuma sun kau da kai, yanzu dole sai a yi musu mi sai a tsoratar da su da wutar jihannama. Kenan an haɗa musu kan ba da hujja da kuma tsoratarwa. Shi ne abin da Ibn Ashur ya kawo alaƙar wannan aya da ayoyin da sun ka gabata. Ya ce to in muka dawo cikin tafsiri na jalalai waɗanda suke riƙe da shi. innal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa tsammanin haɗuwa da mu in tabir fi'ili na raja yarju riƙe da kyau waɗansu malamai suka ce idan na fuyu ya gabace shi yana nuna rashin tsoro an gane ko kasanin asalin raja shine kana tsammani ko ba ka nan bane arju an takunu bi khair ko ba haka laraba suke cewa ba to yarjuna asalin shi yarjuuna ne sai aka shafe wawan ɗaya daga cikinsu domin raja yarju aka cewa to yarju mutum guda to jama'a fa yarjuuna wawan guda sai ta yi zamanto ta haɗu da iltaqas takira ne sai an ka shafe guda sai an ka shafe wawa an ka bar guda to innal ladina la yarjuna liqa'ana ko kace waɗanda ba sa sa tsammanin za su haɗu da mu ko ko la yarjuna ba sa tsoron haɗuwa da mu shine yarjuna domin in an kai nafi na fi'ilin raja wani lokaci na nufin ba sa tsoro malakum la tarjuna lillahi wa qara yasa ba ku jin tsoron haduwar ku da Allah wa radu bil hayati dunya asilin radu radiyuni domin radiya ake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina to radu ina ya on din ta bace asilin shi radiyu da zamba sai yi nauyi akan bi akan ya'un sai an ka ɗauke ta an ka sa ta zuwa ga harafin da yake gaban ta shine zadun sai an kai mata sukuni sai an ka shafe ta sai koma radu wa radu bil hayati dunya suka yadda da rayuwar duniya an ka ce badalal akhirah madadin lahira li inkarihim laha domin sun yi musul lahira ba su yadda da akwai kiyama ba ko ba ka tambari da an ce akwai lahira sai sai kai haba labari ne ake ba su ha ko sai yanzu abinda suke turawa sai na suna yakar yan musulmi da shi kenan ina fata an fahimce ni watma annu biha sun ka natsu da ita ai sakanu ilaiha kadimi jalal ne ce sun ka karkata zuwa gare ta suka natsu yanzu kun ga turawa kullun ya za a yi a tara duniya tun suna neman sauki a duniya har sun kai sun rikice musamman abin da su nema a duniya ba a yo kato shi armi kato wanga wani irin jin daɗi na duniya ƙato mace ta auri mace wani daɗi akwai cikin shi a amerika ana yin kat ƙato shi ɗauki ƙato shi buga shi ɗauko wani abu ya buga mishi ya yi masa jina-jina ko ya kashe shi wani daɗi akwai cikin wannan ko na afirka in kaga ana shashanci ko shi na kawo haka da kaji an ce ana yawan sakin zawarin nan to haƙi an kai da kaji ana cacar damma to Allah ya bada haƙi kenan mai jin yunwa shi na tashi wanda ga jin yunwa yana tashi da me da kaji ana kokowa ƙauye da rawar rabshi abinci an wallahi dan adam da ya koshi ai kaji an ce Allah ce walau basallallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard Allah ya hika sanin mutanen da kaji ya basu da wani abu da an ji abinci to banna za a shiga ko ƙauye da kokowa wagga jaha ta kai ma wagga jaha kokowa wagga ta kai ma da kaji ana haka shi yasa ma akwai wani mawaki na abin nan na filin gida kurbayawa ake ce ma ara guza yace in ana yunwa ba a hawan gudu aka ce yace ba a yarda da magana tai ba an ka zo an ka aza ƙwaryar goge an ka buga an ka buga kan ƙwaryar gori ana yunwa yace bai hawa ce sai da na gaya maka ashe in ka gama su gori suna gori koshi sun kai to don haka su turawa da sun kara na zuwa ga rayuwar duniya ita ce suka yarda da ita ba su yarda da akwai lahira ba kuma wasu daga cikin suna cewa ko da ma akwai lahirar sai su yi kiyasa da to yadda mun ka fi ku a nan duniya can ma haka ne wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna kaga ka fita in ma wai akwai ta din kaga da suke faɗa suna suna kiyasin duniya da lahira ba haka nan bace kuma suna nan suna ta sa ma ƴaƴan musulmi yadda za su gudun lahira kusan wato akwai da aka yi a tsoratar da kai sai a ce wai ku kun jiya wai wai wai ranar tashin alkiyama an ce akwai aljanna wai wanda musulmi suke faɗa sai ce wai aljanna an ce akwai mata masu kyau akwai kuma giya sun ka ce suke na ya zan buwat buwat alaramba na san buwat alaramba night club sun ka ce to kai ka jiya sun ka ce kuma wai ku ji abin ban mamaki sun ka ce to yanzu misali an ce akwai mata a aljanna ko sannan kuma akwai mi akwai giya a aljanna suka ce to kai yanzu nan duniya ga mata an gane su real ma gagiya ana gani real ma sai wani mutum ya ce ma wai wani mutum mallami ke ne ya ce ba a haram haram haram dakka taba dakka taba ka bar su ka bari sai ka mutu in kan mutu sai a saka cikin ƙasa sai ka narke in kan narke can wani lokaci wanda ba a sani ba yan koni sai a tada ka in an ka tada ka kuma sai a yi hisabi kuma ya ji hisabin nan sai in ka samu ka tsira in kuma ka tsiran kuma akwai sirati shi ma an ce sai ya ta kirtakka ka ƙetara sannan ka sai aljanna wai sai in ka zo can sannan na za a baka giya da mata to yanzu kai ga abin da yake sir a certain ka bar shi amin to da haka wallahi waɗannan mutane suna nan suna bin hanyoyi manhajar tashkika ake ce mishi mazhaba ce bu taba yin imani da abin da su gani ba kuma kafirai dama sun riga tun zamanin annaba ana gaya musu haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi kafirai suna ta faɗa mishi ya za a yi ma a ce akwai wata rayuwa bayan wannan in hiya illa hayatun dunya sun ka ce wa ba yuhlikuna illa dahr duk zancen waɗannan in haza illa asatirul awwalin sai da jistuwa kaji wai lahira sai da jistuwa to gashi nan kafirai sun faɗa in haza illa asatirul awwalin Allah kai muna sani to watma annubi ha suka nasu zuwa gare ta Allah ce wallazina hum an ayatina da waɗanda kuma game da ayoyin mu dalailu wahda- wahdaniyatina dalilan da suke nuna mu kadai muka cancanta a bauta muna ma'ana Allah shi kadai ne makadaici ne a cikin sifofinsa makadaici ne a cikin sunayensa makadaici ne a cikin zatinsa makadaici ne a cikin wato ayyukansa baya tarayya da kowa a cikin sifofinsa ko mulkinsa to waɗanda sun ka kasance an ayatina game da ayoyinmu ghafiluna sun zamanto marabtana yadda sun ka ce tarikunan nazara fiha ba sun bari sun kyale ko sun guji ko sun bari yin kallo game da ayoyinmu domin waɗanga ayoyin da Allah ya faɗa don me Allah ya kawo su don saboda mu kalle su su shiryar da mu zuwa ga imani zuwa ga Allah ina fata ana fahimta ta eh? in ka dibi waɗannan halittun kai da kanka ka san akwai hikima a cikin yin su kuma bai yiwa a ce su suka yi kansu to me yasa ba za ka yi imani da waɗan- wanda ya wannan abin ba idan za ka girmama bature da ya yi jirgin sama ba fa shi ya halicci sinadarin da an kai jirgin sama ba a'a shi roba ce ya gano in an haɗa wannan roba da roba da ƙarfe da ƙarfe duk ababen da aka yi jirgin sama da su babu guda wanda bature ya halitta don halitta Allah ce ɗebowa na ya haɗa wannan da wannan da wannan sai ya jirgin sama to in shi ya baka mamaki to ina ga wanda ya halicci kayan da an kai jirgin saman kuma ya halicci wanda ya yi ƙera jirgin saman kuma ya ba shi ilimin da ya ƙera jirgin saman kuma ya ba da damar da iskan da za a tashi har jirgin saman ya tashi ya sauka Ah, ina hankalin bai tafi to waɗannan duka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ya faɗe su innal ladina la yarjuna liqa'ana to anan sai kai hattara akwai abu biyu da nake son in ja hankalinka shine akwai abin da ake cewa alwawu ita wawun da kake gani akwai wawu tanzilu sifati manzila zawat rike da kyau yalla gawan baka santa ba ko ko ka taba jin tallaka mun ci ko ba ganin bane tanzilu sifat manzilan ko kuma tanzilu taghayur sifat manzila taghayur zawat duk baka gane ba yanzu in nace jaa muhammadu wa ahmadu mutun nawa sun kazo to kaga wannan wawan tana nuna zatin muhammadu daban zatin mi ahmad daban to amma akwai lokacin da sifofin ne za su bambanta zatin guda ce Allah ce sabbih isma rabbikal a'la sai ce mi allazi khalaqa wani na kalaka fasawa Allah ko wallazi qaddara fahada wani na qaddara fahada Allah akwai na Allah daban ne wanda bai wanda qaddara fahada wallazi akhraja almar'a wani ne kuma shi din da ne to sunan ta tanzilu sifati manzil azawat ka rike wagga ko tanzilu taghayur sifati manzil taghayur azawat to da Allah ce innal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yadda za su haɗu da mu ba ko ba su damu da haɗuwar mu da su ba sai ce kuma wallazina kuma an ayatina ghafiluna su din dai ne sun ka zaman toraf kanannu ga falalu daga ayoyin Allah ba wani su mutane ne daban ba mun gane da kyau tau Allah ya kyauta malam ne sakamakon da mutane inji Allah أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون na'am ula'ika idan muka duba da an kace innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun kamar ba a kawo khabar na inna ba duka ta tahiya ne ake yi to ula'ika jumla ta ula'ika sai ta koma ita ce matsayin khabar na inna ina fata ana fahimta ta in kuma kaga dama sai ka dauki wata magana innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafiluna mu'azzabuna fin nari ina fata ana fahimta ta amma ka dauki ulaika jumla ta ulaika min mubtada wa khabar ka dauke ta ita ce matsayin ismu wato abin nan ismu inna wa khabaru inna ya fi maka sauki sai Allah ce ulaika waɗancan shi ne malamai suke cewa nan a kina alaƙa wadda aya da waccan tana matsayin irabi ya haɗa alaƙa sannan kuma ma'ana ta haɗa alaƙa ula'ika waɗancan ha? ba a yi musu yi nisa ba ko ba ka nan bane yanzu yanzu da an ka faɗe su ya kamata a ce mi ha ula'i amma sai an ka ce ula'ika to me ya kawo wannan sai malaman balaga sun kace abu na farko saboda mi saboda mutane da waɗanda kaskantattu ne sun yi nisa daga rahama Allah shi yasa Allah ce ulaika ah ka dauki malaman balaga wasa ko waɗansu daga cikin malaman balaga suka ce a'a da abu ya wuce inda sakan guda ya wuce tunda ba a iya dawo da shi baya in ka ga dama ce mai ulaika قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر تتمي أوان بين ذلك بيتي بين هذا با domin ya riga ya wuce idan aka tatsa nono yana iya komawa can cikin hantsa a aka shikenan baina zalika aka kun kace an gane ko to dan haka ashe cikin kalmomin qur'ani gakka sa tsamani akwai kalmar da babu walaga cikin ta in baka sani ba ce baka sani ba ba shi take nan kuma ba dole bane sai ka san komi ula'ika Allah ce waɗancan da ni baka labarinsu ma'awahumun naru makomasu ita ce wuta dama awa ya'awi ne ko ba ka nan bane awa ya'awi ya koma zuwa ga makoma an gane ko ya'awi kai hattara in an ce ya'awi da ainun yana kuka yana daga muryarsa yana kwallowa shi yasa ake cewa kukan kura ya'awi bihi dhi'bu ya'awi kal khali'il mu'ayyali amma an ka ce ya'wi da alhamza yana komawa an gane ko fa'u ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatih ina fata an fahimce ni falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi to kaga daga awa ya'wi ne sai an ka ƙara alif sai koma awa domin awa da kanshi ya dawo awahu kuma ya taro shi inji malaman zauri mun gane wannan to ma'awahumun nawu makomasu ita ce wuta Allah kai mu da sarki ma'ana duk abin da kaga sun samu a nan duniya duk ta'addancin da kaga sun yi duk bandar da kaga sun yi duk morewar da kaga sun yi ma'awahumun na makomasu ita ce wuta to ka ku ga mallan a ce duk daɗin da mutum zai yi yau ko nan duniya a ce maka ga wani rami na an cika shi da wuta amma ka ta yi ka yi duk abin da za ka yi wa a nan duniya ka je ka sha AC ka sha AC ka ci daɗin ka kai duk abin da kai ka dawo amma ƙarshe nan za a sa ka hankalin kai na kwantawa to balintana wutar jahannama shi yasa Allah ya nuna maka waɗannan mutanen ba wahumun na bima kanu yaksibuna saboda abin da sun ka kasance suna aikatawa kasaba yaksibu sai ce mina shirki na mi na shirka wal ma'asi da kuma mi da kuma samu bima kanu yaksibuna domin ma ijmali ce ta kawo abu a dunkule to shi shi ko duk lokacin da ma mausuliya ta zo za ta ka abu a dunkule to ana bukata a fayyace shi sai maka mina shirki ya fassara maka shi shine shirka da sun ka kasance suna aikatawa wal ma'asi da kuma sabon Allah muna ganewa ko to anan sai ka rike wani abu kafin mu je aya ta gaba ga yake dukkan alamu lokaci yana muna alamunsa yana muna halinsa me yasa qur'ani bai kawo suna ba sai ce maka innal ladina la yarjuna liqa'ana don a nuna maka dalilin shigarsu cikin wuta shi ne bus yadda da za su haɗu da Allah ba. Shi yasa ba a kawo maka suna ba, an ka kawo maka abin da yake nuna maka laifinsu. Bus yadda da za su haɗu da Allah ba, kenan wanda ya yadda zai haɗu da Allah ba kuma zai dace. Aljanna. Sannan kuma wallazina hum an ayatina ghafiluna sun zamanto gafalallu daga ayoyin Allah. Ayoyin Allah kala biyu na. Akwai ayoyin Allah da ake karantawa irin su Alƙur'ani, irin su attaura zamanin annabi Musa ko ba haka nan bane to sun kauda daga ayoyin Allah ashe duk mutumin da yake kauda kai ya gafala da ayoyin Allah bai ma son yaji ana karanta ayoyin Allah kaga akwai matsala sannan kuma ya kau ya kauda kai daga ayoyin Allah alkauniyya dan wadancan ash-shar'iyya ne ayoyin Allah alkauniyya suna da yawa ko ba haka nan bane yo shi kanshi kahirin kahiri kahirin Allah bari mu maka sakwatanci shi kanshi kahiri aya ce ta Allah waye halice shi huwa fi anfusikum Allah ce afala tubsiru kahin ka sai ka nemi wata aya ma cikin halittun Allah kai kanka Allah ya halice ka ka dibiyo da Allah yi kamar ka imani da Allah to kaji Allah ce mako musu wuta saboda abin da sun kasance suna aikatawa yaksibuna kuma sai kawo kanu saboda nuna maka can duniya abinda sun kasance suna aikatawa kenan yaktibuna fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wa takrar sun ci gaba da aikatawa ba su tuba sai da sun faɗu da Allah Allah kai mu tsari amin qala muje aya ta karshe innal ladina amanu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
na'am idan muka duba cikin at-tahrir wa at-tanwir yace ja'at hadhihi al-jumla wannan jumla ta zo musta'nifa ma'ana ta fara bayani isti'nafan bayaniyan wato fara bayani wanda yake cikon bayani ne litakuna ahwalal mu'minina don halayen mu'minne su kasance mustaqillatan bizikri wato sun zamanto an ambace su daban shine mustaqil ghaira tabi'atin fil lafzi li ahwalil kafirina ba a hada su ba ta fuskan lafazi da wato halayen kafirai wa hadha min turuq al ihtimam bil khabar والمناسبة مناسبة ذكرها مقابلة أحوال ال- الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها معنى مناسبة كون آية شيني أفسكنتي حالا ينوطن دا يكذبون بلقاء الله كو يكذبون بلقاء الله سكي كرية دا هدوا دا الله بأضدادها دا كيشو ينسو تنويها بأهلها دان أتوكا كد أنبطن وطن دا سكي إيماني وإغاظة للكافرين إغاظة يربطا أما إنك ننظاء إغاظة دان أفساتا دا كافرين معنى in ka ji wanga larabci tana yaba za ka gane biya ke son a ce ba ba haka nan bane ah shi yasa ibnu ashur in ba mutumin da yake ya kware ba cikin ilimin balagha baya fahimtar tafsirin sa an gane ko shi kuma shanqiti in ba ka san usulul fiqh ba da kyau ka har da ce alqur'ani da kyau tafsiri sa wani lokaci bacewa kake yi sai ka rasa ina ne za a kama muna ganewa ma'ana mai do hankalinka dan mu gane akwai wani abu da ake ce ma al'adatu al'ur'aniya kuna ji ina faɗin wannan so dama ko alkulliyatu al'ur'aniya ko almanahiju al'ur'aniya ko al'asalibu al'ur'aniya muna faɗin wannan da ke ko ma'ana da an ka idan ƙur'ani ya zo yana bayanin abubuwa kishiyoyin juna mu riƙe da kyau to wani lokaci in an ka kawo kishiya in an jima sai a kami sai aka kawo kishiyarsa yanzu misali kishiyar wuta wacce ce to madalla kishiyar sama ƙasa haka nan ne kishiyar muminai kafirai kishiyar wadata talauci to haka ƙur'ani ke tafiya da al'amura yanzu da an ka zo Ƙur'ani tun daga bakar hannashi yana daga cikin usulubin da yake amfani da shi shine yana tafiya akan wannan da yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat kafirina waye kishe kafirai وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ka gane wannan da kyau to nan da an ka zo an ka ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafiluna ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibuna yan wuta da aikin su da makomarsu to innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ‘yan aljanna da aikinsu da makomarsu ina gana haka ayyafi zuwa fili yawwa duk da yake lokaci ya riga ya abin nan bari mu fassara kalimomin gobe idan Allah ya kaddara sai mu tashi akan wannan aya innal ladina amanu sai Allah ce walalle waɗanda suka yi imani kaga an fara da inna dan a nuna maka shi ma labarin tabbas ne yadda ƴan wuta tabbas za su shiga wuta innal ladina la yarjuna liqa'ana tabbas waɗanda ba su yarda da haɗuwa da Allah ba Allah ce ulaika ma'awahumun nar kun san yanzu turawa suna nan suna abin ga da mutanen mu waɗanda da musulmi mai rauni imani kusan turawa yanzu ana cewa kai dan can aljannan nan kawai kowa ma ai Allah yake bauta ma duka don ka kirista Allah yake bauta ma ba yahudi Allah yake bauta ma dan bori ma yana cewa Allah don haka duk dai Allah yake bauta ma duka dai aljanna za a innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna eh sai ce no no no ai daidai a trick daidai a trick ma Hmm, Allah Allah yana da tausayi tana yawa mai an ka zo kawai sai an tara kowa da kowa sai Allah ce kai kai kai hisabin ma na hasa kai duk ku ta aljanna kai yanzu kana wallahi waye wani waye wani wani da ce ce ce kai ya ce kai shi kudi wato waye waye wani waye ce to wallahi dai in an ta zo dai shike nan sai Allah ya ce kai kai kai mi biya hada karshi a a kudi na amsa Allah sai ce to dibo shi bai da kodala ta wurin ga ni Allah ni na biya ka kai kai na ka ci kudin shi eh to to duk ku yi aljanna da haka da wai ake son mutane su ta zalunta mutane wai a gama lahiya wallahi kamar wannan tunani shi shi yasa kuka ganin yanzu da yawa waɗanda aka sa gaba cikin aikin addini ba wai mun ce wane ko wane ko wane ba sai kaga mutum an haɗa kaya dukiya na al'umma wanda za aikin addini an bashi kawai sai ga mutum ya ta yayi maka shi mai kyau ya gina motoci ya gina gidaje yana barahaza da dukiya al'umma kuma kana cewa yan siyasa sun yi zalunci ko masu mulki sun yi zalunci kai kuma da sunan addini aka baka kai zalunci kuma wai hujjar su wai an ba mutum miliyon hamsin ko miliyon ɗari ko miliyon ɗari da hamsin ya gina masallaci an gane ko ya gina masallacin miliyon goma ya gina makarantar miliyon goma ya aji makarantar miliyon ɗari da talatin wai an ka zo lahira to kun san wai yadda za a yi ai akwai su itilar da sun ka kashe mutum miliyon nawa yau ba an ka kare da tasu mallu a zuwa gatawa Allah kake gaya ma wannan ko kuwa ce a'a wai ka je an ka ce a'a wai yanzu misali kai na kana da akuyya akuyya ko to kana da akuyya kuma kana da haci ko ba ka nan bane damin haci naka ne sai akwai yakka sai ta kubce sai ta zo ta cinye damin haci ina za a shari'a sai aka ce to shi kenan akwai ya taka ce kayan ka ne kuma hacin naka ne kayan ka ne sun ci kayan ka kenan ba a shari'a dan haka su Allah ya halicce su kuma dukiyar da an ka ba su ta Allah ta don haka na kayan Allah na sun ci kayan Allah rabta ka fada wutar jahannama ka yi bayani da ya itre kilewan ka dai ba abin da za a yi kawai sai Allah ya ce shi kenan hisabin ma na hausa duk ku ta aljanna wallahi kakka da kace ma Allah da wannan aqida mu muna gaya muku muna jan abin da suke faɗa kuma muna fahimtar manufarsu Allah kai mu tsige sharrin su dan uwa lokaci yayi ba za mu samu faɗar abin da yake abin da ba sai gobe idan Allah ya kaddara insha Allah ta'ala za mu zo mu tashi akan wannan aya abin da muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu nada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh